بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na asabar wacce ta daidai da ashirin da hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kaset na ɗari da saba'in da ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadisi salafiya wacce take number 4 madarkacin road a nan gaskiya layout a zaria jihar kaduna najeriya karatun da malaminmu a sheikh abu abdurrahman muhammad awal adam alalbani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fata allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi ‘Yan uwa in ba su manta ba muna karatu a Sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na Alƙur'ani, Suratu Ali Imran, Surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa Madina, Surar da ke karantar da manya-manyan al'amura guda biyu, al'amari na farko, al'amari da ya shafi aƙida. al'amarin da ya shafi ba da labari game da asalin halitta ta annabi isa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da aminci da tsira gare shi da abin da ya shafi iyalan gidan wato asalin imran tun daga kan matar shi da ‘yar shi maryam mahaifiyar annabi isa kamar yadda wannan sura tana tattauna mana bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji. da abin da ya shafi azumi da abin da ya shafi jihadi da zakka da sauransu idan ba mu manta ba ajiya mun kwana a aya ta sha shida zuwa ta sha bakwai faɗin Allah da yake cewa allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar mun karanta waɗannan ayoyi ajiya sai dai a yau malam zai maimaita mana su mu karanta su mu fassara mu yi bayani sa'annan sai mu dora mu ci gaba daga inda muka kwana muna fatan Allah madaukakin sarki ka taimake mu kai mana jagoranci me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الذين يقولون ربنا
بالأصحاب
Allah ta'ala ya ce, Allazina ya na rabbana, innana amanna faghfir lana zunubana, wa qina azaban nar, as-sabirina, was-sadiqina, والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار idan ‘yan uwa ba su manta ba a jiya mun maimaito aya ta sha biyar ta sha hudu zuwa sha biyar faɗin Allah da yake cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa walbanina walqanatir almuqantara من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرف Allah ya ce an ƙawata wa mutane son sha'awar mata da ‘ya'ya da tara dukiya da tara dawakai da dabbobi na ni'ima da tara abinci da kayan hatsi. Allah ya ce duka waɗannan wasu abubuwa ne na jin daɗi kaɗan na rayuwar duniya. amma a gurin Allah kyakkyawar makoma take Allah ka tabbatar mana da kyakkyawar makoma a gurinka Allah ya ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum ya ku musulmi ya ku waɗanda kuka yarda da Allah shin bana faɗa muku bana ba ku labarin abin da ya fi haka alkhairi ba aka ce da annabi ya faɗa mana bana ba ku abin da ya fi haka alkhairi ba mana ba ku abin da ya fi mata da ‘ya'ya da tara dukiya da kaza da kaza alkhairi ba, Allah ya ce lillafi na taƙau'in da rabbihim waɗanda suka tsoraci Allah suka bi umarnin shi suka hannu daga abin da ya hana suna da aljanna a gurin Ubangijinsu aljannar da ta jirimin tahtihal anhar aljannar da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. khalidina fiha idan suka shiga cikinta za su dawwama babu ranar fita wa azwajin mutahhara kuma suna da wasu mata tsarkaka wa ridwanun min Allah kuma suna da yarda daga gurin ubangijinsu Allah ka yarda da mu Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa Allah sai ya siffanta waɗannan masu tsoron Allah waɗanda ya tabbatar musu da aljanna da gonaki da mata tsarkaka da yarda daga gare shi Allah ya ce su ne allazina yaquluna rabbana su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu innana amanna lallai mu mun yi imani Allah mun yarda da kai mun yi imani da kai mun yi imani da annabawa da ka aiko mun yadda da abin da ka aiko annabawa da shi don haka faghfir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana ka suturta mana wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu ka katange mu daga azabar wuta Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce su ne as-sabirina masu haƙuri wasadiqina su ne masu gaskiya walƙanitina kuma su ne masu ɗa'a ga Allah walmunfiqina kuma su ne masu ɗibar dukiya suna ciyar da bayan Allah da addinin Allah walmustaghfirina bil ashar kuma su ne masu gafara masu neman gafarar Allah a daidai lokacin sahur wato waqtus sahai waccan aya ta farko da Allah ya ce allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wannan aya malamai sun yi hujja da ita akan halaccin a iya tawassuli a iya neman kamun kafa neman gafarar Allah a nemi wata bukata a gurin Allah a kama kafa da wani kyakkyawan aiki ma'ana ya halatta a yi tawassuli da kyakkyawan aiki a nemi Allah maɗaukakin sarki ya biya wata bukata ta musamman. Ina muka fahimci haka a cikin ayar, waɗannan muminai sun yi tawassuli da imani da suka yi da Allah, suka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu zunubansu. Da wannan dalili malamai suka ce wannan aya. na daga cikin abin da take ɗauke da shi na saƙonni shine halaccin tawassuli da aiki na kwarai jama'a imani ba aiki ne na kwarai ba to ya halatta ka iya tawassuli da imani ka iya tawassuli da sallah ka iya tawassuli da azumi da sadaka da biyayyar iyaye kamar yadda ka iya tawassuli da nisantar sabon Allah ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya biya maka wata bukata wannan daidai ne don ku kalli ayar allazina yaquluna rabbana innana amanna su ne waɗanda suke cewa ya Ubangiji lallai mu mun yi imani don haka imanin nan da muka yi da kai ya Allah faghfir lana zunubana Allah ka yafe mana ka gafarta mana zunubanmu kaga sun yi tawassuli da imani sun nemi gafarar zunubai a gurin Allah da wannan malamai suka ce wannan na daga cikin nau'i na tawassuli wanda ya halatta a musulunci nau'in tawassuli kamar yadda malamai suka ce nau'i biyu ne akwai at-tawassul wato tawassuli wanda yake na daidai at-tawassulu shar'i tawassuli da shari'a ta yadda da shi akwai nau'i na biyu at-tawassulul bid'i tawassuli na bid'a wanda shari'a bata yadda da shi ba shari'a ta tsoratar ta kwabi mutane kada su yi wannan asalin nau'i na tawassuli tawassuli na farko wanda yake shine tawassul wato neman kamun kafa da neman wato asalin kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine wanda za ka yi da sunan Allah da siffofin Allah maɗaukakin sarki ka roƙi Allah da sunayen shi ka roƙe shi da siffofin shi ya hayyu ya kayyo ya rayayye ya tsayayye akan bayan shi ka biya min bukata ta kaza da kaza ka kiyaye ni daga sharri kaza da kaza kaga wannan ka nemi kusancin Allah ka nemi kamun kafa a gurin Allah da sunayen shi da siffofin shi wannan daidai ne ya halatta nau'i na biyu shine nau'i na at-tawassul bil a'mali saliha ka nemi kusancin Allah da ayyukanka na gari aiki na kwarai aiki da za ka yi imma dai wata ibada ta zuci kamar imani da wannan ayar ta tabbatar mana imma ibada ta baka kamar zikiri kamar karatun alkur'ani imma ibada ta wato asalin jiki kamar sallah kamar azumi kamar biyayyar iyaye imma dai ibada ta dukiya kamar zakka da sadaka waɗannan nau'i na tawassuli ma'ana wannan nau'i na biyu ka iya wato gabatar da wani aiki na gari ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya biya maka bukata ya Allah saboda biyayyar da nake wa iyayena ya Allah saboda kula da salloli na farilla da tsayuwar dare ya Allah saboda azumi na nafila litinin da alhamis da nake kula da su ya Allah ka biya mun bukata kaza ya Allah ka kiyaye ni daga sharri kaza Allah ka yi mun kaza Allah ka yi mun kaza in kai haka ya halatta to sa'an nan nau'i na uku daga cikin nau'i na tawassul wanda ya halatta shine at-tawassul bi du'a'il hayy salih ka nemi kusancin Allah ka nemi bukata a gurin Allah ka kama kafa da addu'ar mutumin kirki kuma rayayye ba matacce ba, ko kun fahimta da kyau kuwa rayayye ba matacce ba, wane e to a taya mu da addu'a, wanan nan e yana nan a halarce ba wanda baya nan ba, rayayye ba wanda ya mutu ba mutumin kirki ba mutumin banza ba. wannan ka iya neman kamun kafa da addu'ar shi wani a taya mu da addu'a wani ina rubuta jarabawa a taimake mu da addu'a ka iya zuwa gurin limami algafarta malam ina da wata bukata a taimake mu da addu'a ko kun fahimta da kyau kuwa wannan ya halatta waɗannan nau'i guda uku su ne gaba ɗaya ake kira da at-tawassul ash-shar'i tawassuli wanda shari'a ta yadda da shi ko kun fahimta da kyau kuwa bayan wannan to duk wani tawassuli ya fada imma dai tawassuli ne na bid'a imma tawassuli ne da yake kai mai shi zuwa ga shirka kaga ba a neman kamun kafa da mutumin da baya nan cikin abin da baya iya yi sai Allah yanzu ko da yana raye huwa fi qaidil haya yana nan a raye to amma baya nan sai ka shiga wani bala'i sai ka rika kiran ya wani ka zo ka taimake ni ya wani a kawo min ɗauki ya wani a agaje ni kaga baya nan ko da yake rayayye ne wannan shirka ne jama'a wannan shirka ne ba tawassuli ne na shari'a ba tawassuli ne na bid'a wanda yakan kai ne shi zuwa ga shirka ko kuma neman kamun kafa da mutumin da yake matacce yana kwance a cikin kabari ka tafi ka tsaya akan kabarin shi ya wani ya shehi wani jali na ya karye a agaza min ina neman haihuwa a bani ina neman kujera a yi min ina neman kaza a yi min kana kiran shi yana ƙarƙashin ƙasa ya mutu wannan shirka ce ga Allah kamar yadda ake wa shehunnai kamar yadda ake wa waliyai wannan shirka ne jama'a kuma wulaƙanta su ne wannan shirka ce ga Allah maɗaukakin sarki a ayar alƙur'ani Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'ahum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ko kun kiraye su ba za su ji ba ba za su ji ba don suna kwance cikin kabari kuma in ma sun ji kiran naku ba za su iya amsa muku ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum dan haka kai da kake kiran shehi wani ko shehu dan fodiyo ko wani shi da Abdul Qadir al-Jilani ko shehu Ibrahim Inyas ko Ahmad Tijjani ko wani wali ko wani shehi a ƙasar Iraki ko a ƙasar Senegal ko a Morocco ko a Najeriya ko a Kano ko a ina ne a duniya idan ka kira shi ba zai amsa maka ba bai ma ji balle ya amsa da zai ji ba zai amsa ba kuma a ranar kiyama zai kafircewa wannan kiran da kai mishi koma bayan Allah a madadin ka kira Allah ka kira shi zai ce shi ina bai ce ka kira shi ba zai kafirce maka za ku yi tsineneniya za ku la'anci juna a ranar alkiyama don haka wannan nau'i da wato mutane suka samu kansu a ciki na kiran matattu wannan shirka ne wannan ba tawassuli ba ne ina fata mun fahimta sai dai ka kira shi da at-tawassul al-bid'i ash-shirki ina fata mun fahimta don haka dukkan nau'in tawassuli wanda bai faɗo cikin wannan nau'i uku ba to lallai wannan nau'i ne na bid'a wannan nau'i ne na shirka don haka malamai suka ce a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya ce allazina yaquluna rabbana su ne waɗanda suke cewa suna kiran ubangijinsu ya ubangijinmu innana amanna lallai mun yi imani kaga imani aiki ne nagari sai suka ce faghfir lana zunubana ya Allah ka suturta mana zunubanmu Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wa qina azaban nar Allah ka katange mu daga azabar wuta malamai suka ce wa fil ayati dilala ala jawazi tawassul bil a'mali salihat ayar na nuni akan halaccin yin tawassuli da ayyuka nagari ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أصحاب الغار وتوصل كل منهم بصالح عمله ثم تفريج الباري تعالى عنهم نادق أبنك كار كرببا wannan ma'ana da abin da wannan aya take nuni zuwa gare shi na halaccin tawassuli kamun kafa neman kusanci da Allah maɗaukacin sarki da ayyuka na gari hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin da ya fi shahara da hadisin ashabul ghari hadisin ma'abota kogo dogon hadisi na ma'abota kogo annabi ne ke ba da labarin wasu mutane uku daga cikin al'ummomi da suka gabata ya ce suna tafiya a cikin daji hadari sai ya taso sai suka nemi wata mafaka na su fake sai suka shiga wani kogo suka fake wa ruwa suna ciki sai wani dutse ya gangaro ya dode bakin kogon ya zama ba su ganin hasken waje ko kaɗan suka yi suka yi su fita suka kasa wani daga cikinsu sai ya ce ba abin da zai fitar da ku daga wannan kunci da kuka shiga sai dai kowanne daga cikinku ya miƙe ya yi tawassuli da wani aiki na gari da ya taɓa yi aiki na ƙwarai ya roƙi Allah ya yi tawassuli da wannan aiki Allah ya fidda mu daga cikin halin da muke a ciki mutumin farko ya miƙe ya yi tawassuli da riƙon amana riƙon amana mutum na biyu ya miƙe ya yi tawassuli da biyayyar iyaye mutum na uku ya miƙe ya yi tawassuli da nisanta da barin saɓon Allah maɗaukacin sarki nan take Allah maɗaukacin sarki ya kawar da wannan dutse daga bakin kogo suka fito suna tafiya Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da su wannan na nuna mana halaccin tawassuli da kyawawan ayyuka ko baya nuna mana jama'a wannan yana nuna mana kuma wannan na nuna mana ku musulmi kai musulmi a duk inda kake a duniya ya zama kana ɗauke da wani aiki da ka taɓa yi wa Allah wanda in ka shiga wani hali za ka yi tawassuli ka nemi kusancin Allah da wannan aiki da ka yi don Allah ya kawar maka da bala'in da ka shiga ciki kai musulmi kada ka kuskura ya zama baka da wani aiki da ka taba gabatarwa Allah ko gaskiya ko rukun amana ko nisantan zunubai ko biyayyar iyaye ko imani da Allah ko imani da bin annabawan Allah duk wani aiki na gari ka iya yin tawassuli da shi ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya biya maka bukatu na duniya da na lahira Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu na daga cikin littattafai waɗanda ke karantarwa da ke bayani game da tawassuli nagari da wanda yake ba na daidai ba na shari'a da wanda yake na bid'a da shirka daga ciki akwai littattafai kamar haka akwai littafin babban malami shekul islami أحمد بن عبد العليم بن تيمية الحراني لتافن شمسونا قاعدة جليلة في التوصل والوصيلة كما يدى ببمالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yana da littafi at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu to sa'an akwai wani malami mu'asir ba ni iya tuna sunan shi ya rubuta littafi cikakken sunan littafin shine alƙaulul jali alƙaulul jali fi hukumi tawassuli bin nabiyyi walwali alƙaulul jali fi hukumi tawassuli bin nabiyyi walwali ma'ana maganar da take a fili game da hukuncin tawassuli kamun kafa bin nabiyyi da annabi walwali da waliyi za ka zo ka ji cewa ba a kama kafa da kowa imma dai da sunayen Allah da sifofin Allah imma da ayyuka nagari imma da addu'ar mutanen kirki bayin Allah kaga daga cikin mutanen kirki akwai annabawa daga cikin mutanen kirki akwai waliyai akwai mutanen kirki masu tsoron Allah ya halatta a iya neman tawassuli da addu'arsu, amma ai kamun kafa da su wannan jama'a ba a yi, amma addu'arsu daidai ne a iya kamun kafa da su, ina fata mun fahimta, addu'arsu ba su ba, ina fata an gane. Saboda ‘yan bid'a na hujja cewa, ai gashi a cikin sahihul Bukhari, sahabbai daga cikinsu akwai Sayyidina Umar. ya nemi tawassuli ya yi kamun kafa da Abbas, da Abbas, kun gane da kyau kuwa? Ya yi kamun kafa da Abbas, sai su ce, To yanzu idan har za a iya kama kafa da Abbas, to me ya hana a kama kafa da manzon Allah sai ce manzon Allah da Abbas cikin su wa yafi wani daraja da kusanci zuwa ga Allah sai su ce manzon Allah kuma haka ne sai su ce idan har daidai ne a kama kafa da Abbas to min babu aula a kama kafa da manzon Allah sai mu ce a'a ai nan ba da Abbas aka kama kafa ba da addu'ar Abbas aka kama kafa ba da Abbas ɗin ba don wato kullum in za ka yi hujja imma da hadisi ko da aya to ka natsu da kyau ka natsu ka lura da kyau shin ayar goyon bayan ka take yi ko ko hujja ce akan ka tukuna hadisin goyon bayan ka yake ko hujja ne akan ka hadisin a Bukhari Umar cewa yayi mun kasance muna neman kamun kafa da manzon Allah a sa'ad da yana raye amma a sa'ad da ya rasu sai muka koma muna kama kafa da Abbas zahirin hadisin haka yace to amma me yake nufi da kama kafa yana nufin addu'a yake nufi dan an ga suna tasa Abbas ne a gaba sai su ce to kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa kenan da Abbas suka nemi tawassuli ko da addu'ar Abbas da addu'a wannan ai ba wanda ya hana ko kun fahimta da kyau kuwa? Don haka ba a tawassuli da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya rasu. Bayan ya rasu, annabi yana kwance ba a tawassuli da shi, don wasu za su tafi suna ya Rasulallah kai mana kaza a kabarin annabi da ke garin Madina, da ke masallacin shi. Za su tafi suna shafawa, waye ce ka shafa? wani hular shi zai cire yana gogawa wani zai cire falmarar shi wani zai cire rigar shi ko rawanin shi ya goga a jikin katangar da ke kewaye da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan ya dawo gida sai ya boye shi a cikin wani akwati eh in kana so ka gani sai ka bada ɗari biyar ko dubu biyar eh in ka bada kuɗi sai a ɗan goga maka sai a mayar a rufe mana business kenan ina fata mun fahimta eh waye ce kai wannan wasu za su tafi kabarin annabi suna kiran sunan shi ya rasulullah kai mana kaza ya manzon Allah waye ce shirka kake yi in an faɗa sai su ce to yanzu annabi bai da daraja sai mu ce a ba ma wanda ya kai shi daraja amma waye ce kai wannan ko kun fahimta jama'a ba wanda ya ce kai da addini ne da sahabbai sun yi da manyan malamai sun yi to amma ba su yi ba kai e waye ce ka yi ko kun fahimta da kyau kuwa da yake waɗannan 'yan bid'a ne akwai karkata a cikin zukatansu kamar yadda muka ji ittiba'ul mutashabihi suke sai ka ji suna kawo maka ayar alqur'ani walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما sai su kafa hujja da wannan ayar sai mu ce to ai ita ayar hujja ce a kanku ba a gare ku ba ja'uka sun zo gurinka kaga a sa'ad da kake raye baka mutu ba fastaghfirullah suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahumur rasul manzon ya nema musu gafarar Allah kaga a sa'ad da yake rayi bayan ya rasu kai e ina kuka haɗu da shi ya nema maka gafara balle ka ce ya halatta kai tawassuli da shi wastaghfara lahum rasul kaga at-tawassul bi du'a al-hayy salih kaga hujja ce akan su ba a gare su ba lawajadullaha tawwabar rahima ina fata mun fahimta dan haka abinda ku ‘yan bid'a kuke a kabarin annabi a garin Madina, wallahi jama'a wannan bid'a ne, in ba kai a hankali ba zai iya kai ka zuwa ga shirka ga kafirci. Shi yasa na ji daɗin wata magana da wani cikinsu ya yi, ba wani ba ne, wani malami ne, Shehu Karibullahi, eh, wan Shehu Abdul Jabbaru na Kano. ashabul kahfi kenan ko eh wata magana yake cewa akwai hikima da ta sa Allah ya danka haramaini a hannun wahabiyawa wallahi za ku sha mamaki haka ya faɗi maganar ya ce akwai hikima da Allah ya bar makka da madina a hannun wahabiyawa mu kenan 'yan salafiya ya ce saboda da a hannun mu in ji shi aka bar haramaini maka da madina ya ce da idan muka rintuma ya ce to da abin ba zai yi kyau ba ya ce kana gani a garin kano ana cewa ana aibanta annabi ana kaza ana kaza ya ce ina kuma a ce maka da madina da masallacin annabi da kabarin shi a hannunmu mu 'yan ɗariƙa yake ya ce da wautar da za a yi taɓar gazar da za a yi da sai ta fi ta kano shehu karibullahi ya faɗi wannan wannan na nuna maka wahabiyawa kenan insha Allahu akan shiriya suke su ne suke akan daidai kaga kaya be su me ya hana ka dawo ka bi tafarkin su da manhajin su ya shehi ko kun fahimta da kyau jama'a shi yasa jama'a ku yi kokari ku nemi waɗannan littattafai ku karanta at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu al-qawlul jali fi hukmi at-tawassul bin nabiyyi wal wali qa'idatun jalila fi at-tawassul wal wasila da sauran littattafai da malamai suka rubuta na aqida da ke bayani game da at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah ya ce as-sabirina sune masu haƙuri والصادقين masu gaskiya والقانتين masu da'a ga Allah masu kankan da kai ga Allah madaukakin sarki wal munfiqina haka masu dibar dukiyar su su ciyar cikin da'ar Allah wal mustaghfirina bil ashar sune waɗanda suke neman gafarar Allah a ƙarshen dare waqtus sahari dab da asuba bayan fitowar alfijir na farko alfijir ɗin da ake kira da alfajirul ko alfijirul kazib ko kun fahimta da kyau malamai suka ce alfijir nau'i biyu ne akwai alfijir na farko shine alfajirul kazib annabi ya ce idan kuka gan shi da azumi ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha an fahimta to sannan nau'i na biyu shine alfijir ɗin da ke bayani akan lokacin sallar asubahi ta yi to lokacin fitowar alfijir na farko alfijirul kazib wannan lokaci shine waqatu sahari kace lokacin sahur lokacin cin abincin sahur ina fata an fahimta tsakanin kiran sallar farko da kiran sallah na biyu ina fata an gane wannan lokaci shine waqatu sahari Abdullahi dan eh, afwan Anas dan Malik yake cewa an umarce mu da mu yi istighfari a lokacin sahar istighfari so saba'in al-Imam tabari ya roki wannan asari a cikin tafsirin shi a juz'i na shida shafi na ɗari biyu da ashirin da shida wannan lokaci na as-saharu jama'a lokaci ne mai matukar falala lokaci ne mai albarka sunna na nuni zuwa ga haka jama'a kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya daɗa yarda a gare shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa fuluful lailil akhir annabi ya ce Ubangijinmu yana sauka a ƙarshen kowane dare a sa'ad da ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshen dare. Allah yana saukowa zuwa ga saman nan tamu ta duniya ya kulu Allah cewa yake in ji manzon Allah. Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam man ya da'uni fa'astajibu lah. wa zai roƙe ni na amsa mishi in ji Allah kaji a daidai wannan lokaci waƙatu sahari wa zai roƙe ni na amsa mishi don uwa kana da buƙatu masu yawa wallahi ka miƙe ka roƙi Allah eh ina fata an fahimta kana da makiya kana da wato abokan adawa kana da makiya kana da masu gaba da kai da masu kulla maka sharri ka miƙe ka roki Allah ina fata an gane man yas'aluni Allah zai ce wa zai tambaye ni fa u'tiya la fa u'tiya na asalin bashi abin da ya roka kowa na da bukata kina da bukata kana da bukata ina da bukata ka miƙe ka roki Allah madaukakin sarki a daidai wannan lokaci za ku yi mamaki lokaci ne da bacci ya fi daɗi jama'a wakatu sahari akwai daɗin bacci saboda daidai lokacin ne shiɗan zai lallabe ka ya lallashe ka yi ta shafa maka kai har sai ka yi bacci sai ka ga da ƙyar za ka samu tahiyar ƙarshe ta asubahi eh in ba kai wasa ba ma gaba ɗai sai rana ta buɗe sannan sai kuma ka ga kafarka ko kun fahimta jama'a da haka ka miƙe ka roƙi Allah ka faɗawa Allah bukatunka ka kai bukatunka gurin mahaliccinka Allah ya ce man yastaghfiruni wa zai nemi gafarata fa aghfiru lahu sai na gafarta mishi kaga wal mustaghfirina bil ashar su ne masu neman gafarar Allah a waqtu sahari man yastaghfiruni man yastaghfiruni fa aghfira la sai na gafarta mishi wa fi riwaya a wata riwaya ta muslim Allah sai ya ce man yuqridu ghayra adumin wala zalum wa zai baiwa wanda ba ya rasa ba bashi wato wa zai baiwa mawadaci bashi wa zai baiwa wanda ba azzalimi ba bashi shine Allah ina fata mun fahimta Allah shine ghayru adumin Allah ba matalauci bane Allah ba mabukaci bane Allah shine ghayru zalumin Allah ba azzalimi bane wa zai bai wa mawadaci wanda ba azzalimi ba bashi haka Allah zai rika faɗi dan uwa ka tashi ka roki Allah dan uwa ka tashi ka nemi gafarar Allah kana zunubi kina zunubi kana sabawa Allah ko ka sani ko ba baka sani ba haka annabi ya faɗi dukkan ku masu sabawa Allah ne wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ni ina gafarta zunubi gaba ɗai fastaghfiruni ya ku jama'a ya ku bayina ku nemi gafara ta in ji Allah aghfir lakum zan gafarta muku ka miƙe ka yi istighfari ka roƙi Allah ka ɗaga hannu ka zubar da hawaye ka ƙanƙan da kai ga Allah ka ce wa Allah ka tuba ba za ka ƙara ba Allah maɗaukakin sarki zai yafe maka duk zunubin da ka yi ba wanda ya isa ya ce kai in wato kai ba Allah ba zai yafe maka ba ba wanda ya isa duk laifin da kai ko shirka kai ko kai kafirci ko zina ko kaza ko kaza lallai ka zo in ka roki Allah Allah zai yafe maka Allahumma sai in haƙƙi ne tsakaninka da bayin Allah je ka mayar dawo ka roki Allah Allah zai yafe maka don haka ya ku karuwai ya ku 'yan daudu ya ku masu saɓon Allah ya ku ɓarayi ku tuba ku dawo zuwa ga Allah ku roƙi Allah gafara Allah zai yafe muku ko kun fahimta da kyau jama'a a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wasu mutane biyu ɗayan na saɓon Allah ɗayan mutumin kirki wannan sai ya ta nasiha ga wani wani ka ji tsoron Allah wani ka daina wani ka bari ran nan dai sai ce kai ka rabu da ni ni da ubangiji na kar ka ƙara min nasiha sai ɗayan ya ce kai ka haka kake faɗi ya ce to wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ya rantse da Allah kuma ya ce Allah ba zai gafarta mishi ba nan take Allah sai ya aiko mala'ika da saƙo man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfira li fulan wa ke rantsuwa da ni yana cewa ba zan gafarta ma wani ba Allah sai ce to na gafarta mishi na ga abin da za ka yi kai kuma na ɓata ayyukanka a yi wuta da kai ba wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da mahalicin shi kai dai naka wa'azi naka ka karantar ka bayyana kaza sunna kaza bid'a kaza shirka kaza kafirci kaza tauhidi kaza kaza ne kai dai naka kai bayani kai wa'azi ka fadakar shirya kuma tana gurin Allah shirya ba a hannunka take ba ina fata jama'a mun fahimta da haka jama'a sai mu dage da istighfari da roƙon Allah madaukakin sarki kaga wannan hadisi da Imam Ahmad da Bukhari da Muslim suka ruwaita na nuna mana falalar waqtus sahari musulmi wallahi mu tashi mu ci moriyar wannan lokaci eh duk inda kake a duniya ka tashi ka ci moriyar wannan lokaci dan mu wasu sun kawo rudani jama'a yan bid'a kullun rudani suke kawowa kaga yanzu mun karanta wannan hadisi madadin sai ka ce to wato hadisin nan yana ɗauke da wata falala to bari na yi aiki da shi na ci moriyar wannan falalar bari na tashi ne addu'a a daidai wannan lokaci ‘yan bid'a sai su ce a'a to ya an ce hina ya buƙa fulufun lelil akhir to kuma ila sama'id duniya aka ce to ai sama ta duniya eh to kenan yana baro can sama ta bakwai ne ya dawo nan sama ta ɗaya in eh to waye barwa sama ta bakwai ya kula da can to idan yana can kuma yana nan to ya rabu biyu kenan to yanzu yaya kenan yanzu kenan wannan hadisin na da rikici shikenan sai ya kawo rudu na kwakwalwa wannan rudanin da bankaurar sai ta hana shi cin moriyar amfana da hadisin kaga fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu sai ya tafi cewa to kuma ya an ce hina ya buƙa fuluful lailil akhir daya bisa uku na ƙarshen dare waqtu sahari to ai daren Najeriya daban da na daren Ghana daban da na Amerika daban da na Saudiya daban da na Zambia daban da na Bujumbura kaji sunan wata ƙasa ma zai buga misali ya ce to yanzu Allah yana rabuwa ne ya zo nan Najeriya daidai wakatu sahari ya koma can sannan ya tafi can sannan ya je can ya je can sai su ce ka hadisin na akwai rudani a aje shi kaga fa amman ladina fi qulubihim zayghun wannan karkata ya kawo madadin ya dauki hadisin yayi aiki da shi ya tashi ya addu'a ya tafi ya bibiyi shubuha da rudani irin na kwakwalwa to kullum haka yan bid'a suke jama'a haka yan bid'a suke Allah ka raba mu da bibiyar mu ta shabe Allah ka raba mu da karkata akan gaskiya kaga hadisin yayi mutabaka da ayar keke da keke waqtu sahari wal mustaghfirina bil ashari man yastaghfiruni fa aghfiru lah ina fata mun fahimta to sa'an nan na daga cikin hadisai waɗanda suke bayani game da falalar waqtu sahari falalar ƙarshen dare al-imamul bukhari ya roci hadisi daga aswad dan qais tabi'i ne yace na tambayi aisha Allah madaukakin sarki ya dada yarda a gare ta kaifa salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil layl tace yaya sallar annabi yake cikin dare قالت ya tambayi Aisha qalat sai Aisha tace kana yanamu awwalahu annabi ya kasance yana bacci a farkon dare kaji ana bacci a farkon dare ba ka shanye farkon daren ka da hira da taɗi da kaza da kaza ba in ka kwanta da kyar za ka samu raka'a ɗaya ta asuba a'a kai bacci farkon dare kana yanamu awwalahu annabi yana bacci a farkon dare wa ya ƙumu akhirahu sannan sai ya miƙe ƙarshen dare fa yusalli annabi sai ya tashi sai ya yi sallah kaga wannan na nuna maka falalar ƙarshen dare waqtu sahari kenan ina fata an fahimta hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya ruwaice shi a cikin kitabut tahajjud babu man nama awwalal laili wa ahya akhirahu ina fata an fahimta to sa'an nan yana daga cikin hadisai waɗanda suke bayyana mana lallai ƙarshen dare yana da falala hadisin da al'imamul Bukhari ya ruwaita game da abin da ya faru tsakanin Salmanul Farisi da sahabi Abu Darda Allah ya daɗa yarda a gare su. Kun sa sa'ad da aka zo Madina annabi ya ƙulla uhuwa ‘yan uwantaka tsakanin sahabbai har ma har ma aka zaci cewa idan wane ya rasu to wanda annabi ya kulla ‘yan uwantaka tsakaninsu zai ci gadon shi saboda ƙarfin ‘yan uwantaka ko kun fahimta da kyau kuwa takan kai ga wane ko wane baya nan a gida to yana iya shiga ya yi magana da iyalin shi ya tattauna da su ina fata an fahimta wannan haka al'amarin yake a farkon musulunci ko kun gane da kyau kuwa har an taɓa samun wata rana abu darda baya nan salmanul farisi ya shigo gidan shi sai ya ga ummu darda'i mutabazzilatun kamar yadda hadisin ya bayyana mana ga ta nan ta zauna ba ado ba kwalliya ba makalacen ba yin kaza ba kaza salmanu ya ce ke lafiya kika zauna haka ba ado ki yi ado mana mijinki in ya dawo ya sha'awarki sai ta ce to ai kai mutumin naka ne abokin naka shi ba ruwan shi da duniya bai ma damu da mata ba zikiri yake saukar qur'ani yake sallah ta dare yake yi ma'ana ci ina ustazu ne ina fata mun fahimta eh sallah kawai yake yi da aka shi ba ruwan shi da duniya to shine fa wata rana Salmanul Farisi da Abu Darda suna kwance Abu Darda sai ya mike zai sallah Salmanu ya ce in koma kwanta ina fata an gane ya ƙara mikewa can tsakiyar dare sai ya ce koma dai ka kwanta kakka tashi e ba lokacin lokacin sallan bai yi ba tukuna yanzu lokacin bacci ne saboda Aisha ta ce kana yanamu awwalahu annabi na bacci farkon dare can da ƙarshen dare yayi waqtu sahari qala sai Salmanu yace qum ya abad darda miƙe kai sallah ina fata an gane da gari ya waye Abu Darda ya tafi ya faɗa ma annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sadaka salmanu salmanu ya yi gaskiya ina fata an fahimta kenan ba sunna ba ne karaya dare daga farkon shi har zuwa ƙarshen shi sunna shi ne kai bacci wani ɓangare wani ɓangare ka tashi kai ibada raya dare gaba ɗai da ibada wannan tanattu'i ne a addini zakewa ne tsanantawa ne kuma bai dace da masalih na shari'ar musulunci ba don ba za ka tsufa kana yi ba ko kuwa kana matashi ɗan shekara sha takwas ashirin ashirin da biyar talatin kana jin ka da gafin samartaka kana iya sauka alkur'ani kana iya sallace dare azumi ba kakkautawa ba za ka shekara sittin kana yin haka ba ba za ka iya ba gaba ɗai a rayuwarka ba za ka iya ba ku kun fahimta jama'a to amma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce game da sallolin dare a raya wani bangare na dare wani bangare kuma sai a yi bacci ko kun fahimta kaga Aisha ta ce kana yanamu awwalahu wa ahya akhirahu Bukhari ya kulla babu yace babun man ahya awwalal man nama awwalal layli wa ahya akhirahu cikin kitabut tahajjud wannan ita ce shiriyar manzon Allah ko kun fahimta da kyau kuwa don haka a farkon dare kai bacci kada ka ɓata lokutanka da hira a dandali da zama a can da yawon banza gantali sai can sha biyu na dare ka dawo kuma ka fara danna waya kai ne facebook kai ne twitter duk waɗanda suka aiko maka da friend request sai ka yi accepting duk waɗanda suka yi maka kaza sai ka yi sai ka yi comment sai ka yi wa'azi a nan shaiɗan sai ya ƙawata maka cewa ai da'awa kake yi ai da'awa kake ba za ka yi bacci ba sai biyu na dare don haka asuba to sai bakwai da rabi za ka tashi wannan na daga cikin madakhalun min madakhili shaitan kofa ce da shaiɗan ke biyo wa mutane yana hallaka su ka yi bacci farkon dare eh don haka shi yasa annabi ya hana ya kyamaci yin hira bayan sallar isha'i an yi sallar isha'i to kowa ya koma gida ka koma ka je ka je matsalolin iyalinka in tattauna za ka yi ka tattauna da su ka kwanta ka yi bacci duk wanda ya bacci farkon dare in sha Allahu sha biyu karfe ɗaya karfe biyu zai farka in Allah ya yarda zai farka ko gona ya dawo ko mun gajiyar da ya zai farka ina fata mun fahimta to amma ka kwanta karfe ɗaya karfe biyu ina jin sai dai kai ɗore don asuba ma ba za ka tashi ba ko kun fahimta da kyau jama'a don haka raya dare gaba ɗaya wannan ba shiriyar manzon Allah ba ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki a Qur'ani ya ce ya ayyuhal muzammil kumil laila miƙe karaya dare kaga duka kenan ko zaka fahimta sai Allah ya ce a'a illa qalilan sai ka bar wani yanki kaɗan da zaka kwanta ka huta ka yi bacci ka biya wa iyalinka bukata na sha'awa don suna da haƙƙi a kanka to yaya adadin wato asalin nisan wato inda zan wato huta kalilan din nan Allah sai ce nisfahu ko dai rabin dare awin qusminhu kalila ko ka rage kaɗan auzid alaihi ko ka ƙara kaga rabi ko ka rage ko ka ƙara kaga duka ɗaya ne amma dai ba rayar da dare duka ba Allah ya ce in ma dai ka zaɓi rabi ko ka rage daga rabi ko ka ƙara sama da rabi Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani ka rera alqur'ani rerawa kaga wannan na nuni akan ba a raye dare gaba ɗai ga hadisin sahabi Abdullahi dan Amru dan As hadisan Bukhari da Muslim Abdullahi dan Amru dan As mahaifin shi Amru dan As ya mishi aure shekara ɗaya shekara biyu yana dakon samun jika ai haka abin yake ko shiru kake ji ba labari dattijo amur dan as sai ya kawo musu ziyara gida ya tarar amur dan as ya tarar da abdullahi dan shi baya nan sai ya tambayi matar ke wance eh lafiya yaya mijin kifa ya halin shi sai ta ce ka ai madalla ni'imar zauji zauji madalla da miji irin mijina kana ya kumun laila wa ya sumun nahara ai sallah ta dare ke gaba ɗai yini kuwa to ai azumi yake yi ai madalla da miji irin nawa kaga hadal kalam zahiruhul madhu wa batinuhu dham yabo ne amma da suka a ƙarƙashin shi yana raya dare gaba ɗai yana azumce ni a to yaushe ne kuma yake kusantar iyali tana ishara fa to babu da yake amru dan as dattijo ne kun fahimta dattijo ne zai tafi gurin manzon Allah ya kai karan shi kaji an kai karan shi ustazu kai ba na wannan zamanin ba wallahi eh wallahi ba na yanzu ba ina fata an fahimta annabi ya kira shi kai yaya ibadar ka ya kaza kaza kaza sai ce ai ai shi duk dare yake sauka alqur'ani duk dare yake saukar alqur'ani an ramma ne eh azumi kuwa to ba wata rana da yake bari sai ya azumce ta in ban da ranar sallah karama da babba mana shi azumi yake saumu dari yake gaba ɗai to sa'an nan dare to sallah yake tun daga farkon dare har ƙarshen dare annabi ya ce a'a ka yi bacci a wani bangare na dare wani bangare ka tashi ka yi ibada ka yi azumi wani lokaci wani lokaci ka ajiye azumi sa'an nan ka karance ƙur'ani a kwanaki arba'in a murɗan awas ya tambaye kalla annabi ya ce manzon Allah matashi ne fa inni aji da kowa ina jin ƙarfi matashi ne ni ya manzon Allah annabi ya ce ba za ka iya ba ya ce in ya manzan Allah a dai duba dai matashi ne ne annabi ya ce to ka rika yin azumin annabi Dawud mana as-sawmu yawmun wal iftaru yawmun kai azumi yau gobe ka sha kai jibi gata ka sha yace ya manzan Allah inni ajidu quwwa yace to kai litinin da alhamis yace inni ajidu quwwa annabi ya ce to ka sauke qur'ani a kwana arba'in ya ce in ya manzan Allah yanzu sai musulmi ya kwana arba'in bai sauke qur'ani ba ai imanin shi sai ya ragu annabi ya ce to kwana kaza ya ce to sati biyu sati ɗaya annabi ya ce to kwana uku ya ce a manzan Allah kwana uku annabi ya ce ka sauke ƙur'ani kwana uku duk wanda ya sauke shi ƙasa da kwana uku lam yafqahu bai fahimci alƙur'ani ba to amur dan asu ya karba bai karba ba dai sai ya gaba amma da ya tsufa shi da kanshi da ya ruwaici hadisin ya ce ya laitani qabiltu rukhsata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai co ina ma na karbi sauki da manzon Allah ya nema min yace gashi na daukar wa annabi alƙawarin zan rika yi gashi na tsufa da kyar nake yi kaga daga ƙarshen rayuwar shi sai da ya nadama ko kun fahimta da kyau jama'a dan haka jama'a khairul umuri awsatuha mafificin al'amari shine tsaka-tsakin shi kada ka zake kada ka gaza in ka zake kayi tanubbi ka tsananta annabi ya ce a hadisin bukhari riwayar ibn mas'udin halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un annabi ya faɗi haka so uku masu tsanantawa sun hallaka annabi ya shigo masallaci ya ga an rataye wata igiya haka kamar hangin annabi ya tambaya ma hadhal habl wannan igiyar fa aka ce hadha hablul li zainaba ai wannan wata igiya ce ta Zainab fa idza fatarat fi salati ta'allaqat bihi in ta sallah ta sallah ta gaji madadin ta kwanta sai ta rataya a wuyanta ma'ana yanzu ma aka fara annabi ya ce hullu ku kwanta igiyar e a warware ta a sakko da ita li yusalli ahadukum nishatahu kowa ya sallah a cikin nishadin shi fa idza fatara falyarqud idan ya gaji sai ya kwanta ya bacci ko kun fahimta da kyau jama'a sannan ku tuna da hadisin Anas dan Malik hadisin Bukhari da Muslim hadisin waɗannan mutane guda uku suka shigo gidan Annabi suna tambayar yaya ibadar Annabi take a gida Aisha ta ce yana kaza yana kaza sai Berewa ce ka annahum taqallu ha kamar sun rena ce dihol manzon Allah ya ce a ibadar da yake kenan sai su ce to ko da yake shi an gafarta mishi kad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ina mu ina hada kanmu da gafarta ina mu ina hada kanmu da manzon Allah ai shi an yafe mishi ne shi yasa har yakan samu lokacin bacci dan haka ɗayan sai ya ce to wallahi shi ba ma bacci sallah ta dare zai ta yi ɗayan ya ce to shi sokan qur'ani ɗayan ya ce to wallahi azumi zai ta yi ya ce shi ba zai ma ya aure ba annabi ya ji labari ya same su ya ce an tumul lazina kultum kaza wa kaza ku kuka faɗi kaza da kaza suka ce iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ba mu nufi komi ba sai alkhairi duk inda sufi yake dama zai ce alkhairi ya nufa ai ko ba haka bane ka je ka samu duk inda suke a duniya sai su ce to yanzu kaza ba alkhairi bane sai a ce alkhairi ne amma wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam eh alkhairi ne amma shiriyar annabi ita tafi alkhairi annabi ya ce ko kuka faɗa ga suka ce i wallahi amma ba mu nufi komi ba sai alkhairi annabi ya ce wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lah na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah amma duk da haka ina bacci wani bangare na dare wani bangare ina raye dare da ibada da karatun Qur'ani da sallah ina azumi wani lokaci ina aje azumi na sha na huta sannan ina auren mata dan haka wancan da ya ce ba zai aure ba kaji ina auren mata kuma kai eh ba imani ka fi ni ba baka fi ni kula da dokokin Allah ba annabi ya ce faman raghiba an sunnati falaysa minni bashi tare da ni duk wanda ya kyamaci sunna ta bashi tare da ni ko kun fahimta da kyau jama'a shi yasa jama'a shiriyar manzon Allah ita ce shiriya a cikin wani hadisi annabi ya ce inda li jasadika alayka haqqa jikinka yana da haƙƙi a kanka wa inna li'ainaika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan ka bai wa kowane mai haƙi haƙin shi ka kwanta in ka gaji ka yi ibada Allah na da haƙi a kanka jikinka na da haƙi a kanka in ka gaji ka huta ka kusanci iyalinka ka gamsar da su ka biya musu bukata ta sha'awa suna da haƙi a kanka idanka na da haƙi a kanka na fata jama'a mun fahimta kaga wannan hadisi dai jama'a daga akalla yana nuna mana lallai dai ana rayar da ƙarshen dare ƙarshen dare na da falala jama'a ina fata an fahimta e waqtu sahari wal mustaghfirin bil ashar wa fi sahihaini haka ya zo a cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabiya Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda Aisha ta ce min kullil laili min kullil lail cikin dukkan dare ta kowane bangare na dare farkon shi tsakiyan shi karshen shi kada autara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi wutiri min awwalihi farkon shi wa awsatihi da tsakiyar shi wa akhirihi annabi yayi witiri a ƙarshen dare amma sai ta ce wantaha witruhu ila sahari wantaha witruhu ila sahari wutirin annabi ya karke ne ƙarshen dare daidai waqtu sahari kenan daidai lokacin da ake kira da waqtu sahari to ya zama idan za ka yi wutiri to lokacin wutirinka zai ƙare don haka za ka shiga wakatun sahari ka gama wutiri me za ka yi a lokacin shi ne istighfari wa bil ashari hum yastaghfiruna kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna wal mustaghfiruna bil ashar man yastaghfiruni fa aghfiru lah ina fata mun fahimta wanta hawitruhu ila sahari ina fata mun fahimta waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nuna mana falalar tashi a raya dare sannan suna nuna mana wakatu sahari to lokaci ne na istighfari shi yasa aka samo asari daga sahabi abdullahi dan mas'udin suna tafiya kamar yadda ibnu jaririn ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir suna tafiya sai cewa abokin tafiyar shi duba mana lokacin saharu yayi idan ya ce i sai su sauka sai ya zauna ya ta istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ina fata mun fahimta musulmi ku koma zuwa ga Allah ku nemi gafarar zunubanku ku yawaita istighfari musamman wannan lokuta wato musamman wannan lokaci na waqtus sahari Allah madaukakin sarki ka gafarta mana malam kamar kana da tambaya na'am na'am na bismillah eh eh daidai ne mana kafin ƙarshen dare za ka iya tahiya masallaci kafin wakatu sahar yayi daidai ne ba laifi ba ne ina fata mun fahimta amma kaga sai dai in masallacin naka ne dan yanzu a ga mutum karfe uku na dare ya taho kaga akwai matsala musamman a cikin yanayin da muke ciki a wannan ƙasa tamu da duk duniya ma gaba ɗai a yanayi na rashin yadda ina fata an fahimta amma a musulunce idan ka ce za ka tafi cikin dare ka zauna ko ka kwana a masallaci ba kai laifi ba ba kai laifi ba ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na'am ai wannan wannan sharadin ma ba a ma san shi a musulunci ba cewa sai an sauke qur'ani a tahajjud ko a sallar dare ko a tarawih wannan ya buƙatar da limaman karatu cikin gaggawa da haziri ma da sauri wannan bid'a ne ba sunna bane wannan a madadin su samu lada za su iya samun zunubi su karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani mana to amma a ce an rabawa na eto duk minti sha biyar to izu uku za ka yi don haka sai ya buƙatar da shi ya ta gaggawa yana sauri wannan ya ja da gudu a ce ai wane ma ya fi wane fijo wane wuce mana za a fi saurin saukewa da wuri wallahi jama'a ba sunna ba ne izu biyu ya kama kuka a cikin azumi gaba ɗaya ya yi idan ta kama a sallar tahajjud ba ma tartibin alkur'ani kuka bi ba yayi annabi yayi jama'a annabi ya mike cikin dare ya karanta bakara sai ya karanta nisa'i sai ya dawo ya karanta ali imrana mana in ma ba ku bi tartibin alkur'ani ba ba za a ce kun yi bid'a ba balle ku matsa ku matsa ku ce sai kun sauke qur'ani sai an yi izu 30 sai an yi kaza sai an yi kaza wannan bid'a ne ba daidai bane ka karanta alkur'ani cikin natsuwa ina fata an fahimta wannan shine abin da yake daidai insha Allahu ta'ala da haka limamai sai ku gyara Allah madaukakin sarki ka taimaka na'am eh ta ganin wannan matsalar tuna an wuce ta sanya speaker jama'a ba daidai bane sanya sifika ba daidai ba ne in ma za ku sa ku sa daidai yadda za ku jiyar da iku iku na masallaci amma a sanya sifika ka ji wani arran ma can yana yi wancan ya ɗauko na shi can ya ɗauko ali imrana can ya ɗauko innafi kowa sai ka ji yana yi jama'a karatu karatun tahtalitu alaihi alqira'a karatun na cuɗanyuwa da juna wannan wannan ba sunna bane jama'a annabi ya hana wannan wala ya jahar ba'dukum ba'dan bil qur'ani haka annabi ya faɗi to sa'an nan na daga cikin abin da yake mafasid shine daga murya a sa'ad da wani kai ka tashi za ka yi taka sallar daren wani yayi asham wani yayi tashi shi kadai wani yayi kaza kenan shi zai bacci kai za ka yi ibada kaga kai kuma bai kamata ka hana shi ba a sa'ad da yayi tashi bai hana ka ba wataƙila kai kayi bacci farkon dare za ka tashi ƙarshen dare shi ya yi nashi farkon dare zai kwanta ƙarshen dare kaga ka hana shi ka matsa mishi ka takura mishi don haka sanya loudspeaker da amsa kuwa a masallatai game da waɗannan salloli na tahajjud jama'a ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne na fata mun fahimta da haka limamai sai su gyara lallai ne su asalin jiyar da waɗanda ke cikin masallaci kadai ba sai an jiyo su a gari ko sun jiyar da al'umma da aljanu da mala'iku gaba ɗaya ba eh ina fata an fahimta idan za ka rasa wai suwa suke jiyarwa ne wani sai ce to ai suna jiyar da suna tayar da masu bacci ne sai a ce to in shi ya gama nashi zai bacci ne yanzu fa wasu na cewa to ai sayyidina Umar yana yana sallar dare yana daga murya sai mu ce annabi ya ce ya dan sassauta eh ina fata mun fahimta annabi ya regulating din shi ya ce dan sassauta ko kun gane da kyau jama'a eh Abubakar kuma na yin kasa kasa annabi ya ce to ka dan daga kaga wabtaghi bain wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bain zalika sabila ina fata an fahimta sai a yi tsaka-tsakiya tsaka-tsakiyan shine jiyar da waɗanda kuke tare a masallaci ina fata an fahimta Allah ka samu dace na'am eh tambaya ita ce malam duka ne za su fito sallah ma'ana cewa yake mutanen anguwa ne suka yi ittifaki suka yi ijma'i ina ba ta fahimta cewa to a sa loudspeaker a sa loudspeaker ko ina ya kai a kori shedanu ko malam tambaya anan shine duka suke fitowa ai akwai mata akwai marasa lafiya akwai gajiyayyu akwai akwai akwai waɗanda ma baka sani ba don haka ijma'in nan ba ijma'i bane eh wasu sun fandare ba ijma'i bane ina fata mun fahimta lallai ne a sauke speaker nan ita tafi ko kuma ya amfani da irin yar karama irin wannan yar karama haka ta cikin masallaci kadai ku rika ji da kanku shikenan ina gana ai kaman zai fi ko sama da asa ai wani wallahi jama'a yana kwance wani bai da lafiya ne ba zai iya fitowa ba yana so ya huta ya bacci wani ya sha magani ka zo kana ta tilawa ba sunna kake yi ba wallahi ba sunna kake ba kuma yadda yadda wasu ke kaga wani ko a kasuwa ko a anguwa ko a shago wani ya sa tilawa da ƙarfi kowa sai ya ji jama'a wannan fa ba sunna bane ku natsu da kyau ku kiyaye ba sunna bane sa daidai iyakacin jinka kada kada wani ya zo ce wani dan kashe kace to qur'anin kake kiyayya da shi a'a karshen ta akwai wani aiki da yake yi ne bai kamata ka takura mushi ba sa daidai jinka wallahi wani ma zai danna cassette din audio mp3 din na playing yana cin yana harkokin gaban shi ba karatun yake ji ba kuma duk ya dame ku zafin kai ne kawai wannan da dumin kirji ba daidai bane eh tanattu'i ne wannan ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka taimake mu a aya na'am to to eh eh a'a ba zai shafa ba nan ana maganan wato bin sunna ne idan har ga abin da ya tabbata a sunna da addini to a nan ba a maganan malam wani ko wani ubana ne ko kanin mahaifina ne a'a ana maganan bin sunna ne a nan ba kuma ya nufin kare na shi kai mishi bakar magana kamata ya ka tattauna da shi ka nuna mishi bai algafata malam to ya kaza cikin hikima kada ka ce malamin banza malamin ƙarshen zamani a'a ka nuna mishi algafata malam ya kaza jama'a haka ta taba faruwa da wani babban malami wallahi za ka fahimci mutane suna son gaskiya sai dai ba a gabatar musu da ita ta fuskar da ta dace ba ne mutane na son gaskiya rera addu'a yake kusan shekara tara kenan yanzu baya yana rera addu'a sai na je na same shi na ce akramakallahu muka gaisa addu'a yaya kaza kaza addu'a ya ce ai addu'a ibada ce malami ne sai na ce to ibada ana yin ta ne kamar yadda shari'a ta zo a Qur'ani da sunna ko kuwa ana ijtihadi a cikin ibada sai ce ba a yin ijtihadi sai na ce to akarmakallahu ko kuna da wani hadisi ne da yace ana rera addu'a Qur'ani dai ya tabbata ana rera shi amma addu'a ana rera addu'a sai ya yi shuru ya ce me kake nufi na ce ina nufin akwai wani dalili da ya ce ana rera addu'a tun ai addu'a ibada ce ya ce kwarai sai na ce to shin ana rera ta akwai dalili akan haka sai ce wallahi bai sani ba sai na ce to ai saboda ba a rera addu'a saboda kaza saboda kaza saboda shikenan sai ce wallahi ya fahimta ya gane ya godiya shikenan ya tafi washe gari tun daga ranar har yanzu bai ƙara rera addu'a ba bai ƙara rera addu'a ba kina ashe mutane suna son gaskiya sai dai ana da buƙatar wace hanya za a yi a gabatar musu da gaskiya a gabatar musu da nasiha ina fata jama'a mun fahimta a daidai sa'ad da wani shi kuma kaga wannan ya karba cikin sauki wani kuma cewa yayi a to rera addu'a in bid'a ne to ai limaman saudiya suna yi to amma yanzu shek wane yanzu ya fi shek shuraim ilimi kenan to yanzu ya gano hadisan da bai gano ba kenan to wannan sunanta shubuha fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu don ai na san ana hujja da waɗannan maganganun ku ga wani liman ya ƙuƙi Allahumma Allahumma ka je na tai kai eh waye ce ka rera addu'a waye ce ka rera kana da salafi akan haka magabaci ko mun fahimta da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu idan baka je ba dan uwa idan baka wuce kayi limanci ba baka yi laifi ba amma ba a ce ka rena shi ba malamin ka malamin ka ne wajibi kai mishi ladabi Allah ka sa mu dace a aya ta 18 Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa
shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم na'am إن الدين عند الله الإسلام بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
Allah ta'ala ya ce, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwa al'azizul hakim. Allah ya ce, Shahidallahu, Allah ya shaida, Allah ya ba da labari, Allah ya bayyana, shahida bi ma'ana a'alama wa akhbara wa bayyana. Allah ya shaida, Allah ya sanar, ya bayyana, ya labarta, annahu cewa yadda al'amarin yake, la ilaha illa huwa, lallai Allah babu abin bauta, bisa ga cancanta da gaskiya sai shi a sama ko a ƙasa ko a ina, Allah shi kaɗai ne wanda ya cancanta a bauta mushi. Wal mala'ika, haka mala'iku ma sun shaida babu abin bauta bisa ga da gaskiya da cancanta sai Allah wa ulul ilmi haka ma'abota ilimi su ma sun shaida babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah Allah ya shaida qa'iman bil qisti yana mai tsaye da adalci ga bayin shi kaga anan Allah madaukakin sarki sai ya gwama shaidar shi da ta mala'iku da ta ma'abota ilimi ma'ana ma'abota ilimi da mala'iku sun shaida kaga ba a faɗi wasu ba in ban da waɗannan wannan na nuna maka falalar ma'abota ilimi a cikin al'umma ma'ana ma'abota ilimi sun tabbatar sun shaida cewa babu abin bauta bisa da gaskiya da cancanta sai Allah mala'iku kam tuni sun shaida haka Allah ya bayyana ya ba da labari ya rage gama garu waɗanda ma malamai ba ba ma'abota ilimi ba sun shaida ko ba su shaida ba Allah dai bai faɗa a nan ba ina fata an fahimta sun shaida ba su shaida ba to wannan dai shaida ta su dai Allah bai karfafe ta ba eh Allah ya shaida cewa babu abin bauta bisa da gaskiya da cancanta sai Allah Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mala'iku da ma'abota ilimi sun shaida Allah ka'iman bil qisti Allah ya shaida ya ba da labari cewa babu abin bauta in ba shi ba bisa da gaskiya yana mai tsaye da adalci ga bayin shi la ilaha illa huwal azizul hakim Allah sai ƙara ƙarfafar wannan shaidan ya ce la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta illa huwa sai shi Allah al'azizu shi ne mabuwayi alhakimu kuma Allah shi ne gwani ina fata an fahimta wani babban malami mai suna a sheikh ja'faru ne sadiq ya ce wannan shaida ta farko siffanta Allah ne da Allah ya yi wa kanshi da mala'iku da ma'abota ilimi suka siffanta Allah da kaɗaituwa da bauta da tauhidi amma kaga shaidawa ta biyu to wannan alama ce kuma karantar da bayi Allah ya yi kamar cewa Allah ya wa bayi tun da Allah da mala'iku da ma'abota ilimi sun shaida to al'umma gaba ɗaya kuma ku shaida ina fata an fahimta kuma ku ce la ilaha illallah ina fata an fahimta sai Allah ya maimaita ya ce la ilaha illahuwa babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai shi Allah al'azizu mabuwayi alhakimu kuma Allah shi ne gwani ina fata an fahimta kaga wannan na nuni akan falalar ma'abota ilimi al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi miftahu dari sa'ada sai da ya ware shafi ɗari biyu da wani abu yana bayani game da falalar ma'abota ilimi ya ɗauko wannan ayar yana sharhi game da ita yana bayyana ilimi ya fi duk wani abu da ake samu a duniya ilimi ya fi ɗaukaka ta muƙami da daraja ilimi ya fi kuɗi ilimi ya fi komi jama'a ina fata an fahimta ka karanta littafin miftahu dari sa'ada za ka tabbatar da haka allah maɗaukakin sarki ka taimake mu wannan magana da na ɗauko muku daga al'imamu ja'faru sadiq tana na a cikin littafin zadul masir tafsirin babban malami abdulrahman ibn al-jauzi a juz'i na farko shafi na 362 Allah madaukakin sarki sai ya ce inna dina inda Allahil islam addini karɓaɓɓe a gurin Allah ingantaccen addini garandan gangariya yardajjen addini a gurin Allah shine al-islamu shine musulunci ba yahudanci ba ba kiristanci ba ba maguzanci ba bautar gunki da bautar wuta ba majusanci ba addini karɓaɓɓe a gurin Allah shine musulunci don haka kai duk addinin da ka je wa Allah da shi a ranar alkiyama wallahi in ba musulunci bane Allah ba zai karba maka ba Allah ba zai karba maka ba dan haka ba cewa ai ni ba haushe ne ni bai rabe ne ni inyamuri ni kaza balarabe ne ni a'a ni bature ne kowa kake a duniya in ka je wa Allah da wani addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba maka ba haka Allah ya ce wa man yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين wanda ya biɗi wani addini ba musulunci ba fau fau fau Allah ba zai karɓa mishi ba a nan duniya kuma a lahira yana cikin masu hasara Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi annabin Allah annabi yaqub a sa'ad da ya zo rasuwa yana kwance zai rasu yana alhinin wani addini ‘ya'yan shi za su yi Allah ya ba da labari a suratul baqara Allah ya ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون zamu bauta wa Ubangijin iyayenka da kakanninka wane da wane da wane kuma mu gare shi za mu sallama gare shi za mu yi musulunci shikenan sai ya kwanta ya rasu cikin farin rai da farar zuciya ko kun fahimta da kyau jama'a annabin Allah annabi Yusuf duk wata ɗaukaka da ka sani ta ilimi da annabta da ɗaukaka ta duniya ya samu amma a ƙarshen rayuwar shi cewa yake rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah ka ɗauki rayuwata ina musulmi kuma ka haɗa ni da mutanen kirki annabawa da manzanni wannan na nuna mana addini karɓaɓɓe a gurin Allah shine musulunci ya ku kiristoci ku bar addinin da kuke a kai ku shigo musulunci kada ku manta dama suratu ali imrana ta sauka rabinta game da kiristocin najirana ku kun fahimta da kyau jama'a don haka muna kira zuwa ga kiristoci ku shiga musulunci ku yadda da saƙon Allah ku yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba haka ba za ku yi dana sanin rayuwarku a duniya ya kuma guzawa ku shiga musulunci ku karɓi musulunci musulunci shine addini kadai yardajje karɓaɓɓe a gurin Allah a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace kaga a cikin wannan gaba akwai mai da martani ga waɗannan kiristoci na najirana ku e ga musulunci ya zo ku karɓi musulunci ga annabin ƙarshen zamani da kuke jiran bayyanar shi ya bayyana ku bi shi ku musulunta Allah ya ce wa makhtalafa allazina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi ba su yi saɓani ba kaga ai al-yahudu kenan ko kuma kiristocin nan na najirana ba su yi saɓani ba cikin addinin musulunci cewa gaskiya ne ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu baghyan bainahum abin da ya kai su ga wannan saɓani shine hassada da son girma da son duniya wanda yake a tsakaninsu mana a sa'ad da wato asalin ilimi ya zo musu wato kafin ilimi kafin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan musulunci ba su yi saɓani ba sai da musulunci ya zo ba su yi saɓani ba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya kiraye su zuwa ga musulunci me ya kai su ga saɓa wa Allah suka ƙibin musulunci me ya kai su ga ƙin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan a da kafin zuwan shi cewa suke da mushrikai masu bautar gumaka ai annabin ƙarshe ya kusa bayyana da ya bayyana za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku ku da kuke bautar gumaka haka suke cewa waɗannan mushrikai masu bautar gunki kiristoci da yahudu haka suke ce musu za mu haɗa kai da annabin ƙarshen mu yaƙe ku to amma falan ma ja'ahum ma arafu bihi falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abin nan da suka sani da ya zo musu kaga musulunci ƙur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kafirce mushi kaga ba su saba ba sai da ilimi ya zo musu wa makhtalafan ladina utul kitaba waɗanda Allah ya ba su littafi yahudu da nasara ba su yi saɓani tsakaninsu game da al'amarin musulunci ba ba su yi saɓani game da al'amarin alkur'ani da zuwar manzon Allah ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai da ilimi ya zo musu sai da suka tabbatar gaskiya ne sai suka saba suka kiyarda na fata mun fahimta me ya kai su ga kin karban gaskiya me ya kai su ga tawaye ga Allah da annabawan Allah shine baghyan bainahum hasada da ganin kyashi da neman girma da son duniya da ke tsakaninsu wannan siffar tana nan har yanzu akan yahudu da nasara hassada ganin kyashi son duniya tana nan a tsakaninsu to waɗannan ɗabi'u ne da ke tare mutum da ke katange mutum daga karɓar gaskiya da aka kai musulmi in ka ɗauki ɗaya daga cikinsu wa'azin duniya a yi ma ba za ka ji ta ba ba za ka bi gaskiya ba ba za ka ɗauka ba ko kun fahimta da kyau kuwa ai abin da ya kai su zuwa ga kin karban gaskiya shine baghyan bainahum ai hasadan ka'inan bainahum hasadar da ta kasance a tsakanin su wa talabar lirriasati wa dunya da neman wato girma da neman shugabanci da neman samun duniya dan a tara ta a neme ta Allah ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk waɗanda duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah kaga ayar Allah alƙur'ani ayar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayar Allah musulunci wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne Allah zai kididdige mishi ayyukan shi a ranar alkiyama kuma Allah zai kama shi ya mishi hukunci daidai da irin aikin shi Allah madaukakin sarki ka sa mu dace ayar nan tana da alaka da ta gabanta amma za mu kwana anan saboda lokaci ya ƙure sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu dawo daga kanta sa'annan mu ɗora mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala muna wato asalin so mu amfani da wannan dama a yanzu don mu sanar da ƴan uwa cewa in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu jibi jibi ne za mu rufe karatuttukanmu na tafsiri da muke gabatarwa a nan insha Allahu ta'ala. don haka a gobe za mu karatu idan aka yi ruwa tunda lokaci ne na damuna to sai jibi za mu karatu amma rufe karatun sai gata ina fata kun fahimta ma'ana in an yi ruwa gobe to jibi za mu karatu gata sai ta zama ranar rufe karatunmu insha Allahu ta'ala mu nema kowa fatan alkhairi idan muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh